بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار آدنا الله وأجارنا من النار بايعك يا أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan gari mai albarka garin da magaram a nan jamhuriyar nijar haduwa da muka saba yi ta mako-mako a yau ma ga cikin yarda Allah ya kaddara mun haɗu mun haɗu a wannan guri ne saboda tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul qasasi yau za mu tashi akan aya ta 58 insha Allah bayan satin da ya gabata ubangiji ya ba mu labari na hujjoji da kafirai suke bayarwa ko kuma uzuri da suke bayarwa na rishin bin gaskiya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce tsoro suke in suka bi shari'a suka bi mandan Allah sauran larabawan da suke gefe-gefe mushrikai su haɗe kai su kawo musu hari su zamanto ba su da amincin zuwa ko dawowa wannan shine dalilin su na yin kafirci ba dan sun san abin da suke ba gaskiya bane sun san ba gaskiya bane Allah ya ce wannan dance dancan banda ne ya rusa shi yace shi Allah shine ya sanya musu aminci a kasarsu sanda duk kasashen Laraba ake rigingimu a nan ba a yi saboda albarkar wannan ɗakin ya kuma tsara tsare ɗakin ya tsare al'ummar take wurin ya kawo musu arziki ta inda ba sa tamahanni to idan kana cikin kafirci Allah ya baka rayuwa kyakkyawa yaya za ka shiga musulunci ka bi manzon shi kuma ka rasa wannan rayuwa ainihin babu lawa ainihin ne hicancanta maka samu ko to bayan an rusa wannan sai ubangiji yake nuna mana shi adalci gare shi baya zalunci duk abin da kaga ya same ka na tabewa ko asara ko musiba ka tsaya ka lura da kyau kai ne da ire-iren ka kuka jaru in ka ga wahala kai ka nemo ta in ka ga rishin zaman lahiya shugabanci ya muku tsanani ba kwa jin daɗi ku bar zage-zage shugabannin ku dawo ku kalla aikin ku ku yi adalci kuma kan ku hisabi don in ba ku yi ba ma abin ba zai gyari ba halarci za ku sha shi wannan zage-zage da sauran abubuwa ba zai gyara matsalar ba da kun dawo kun ba a hankali kuka kalli me yasa haka ya faru da sai ku gano laifin ku ne sai Allah ya gyara mu Allah na cewa wa kam ahlakana min qaryatin a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا
نعم وكنا نحن الوارثين الله Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari yadda wato yake sanar da mu abin da yake faruwa ga mutanen makka abin da ya same su wanda wannan abin zai iya samun kowane gari idan makka da take da harami ɗakin allah a garin bai tsira ba daga shiga musiba sanda aka sabawa allah to kai garinku da ba komai wani annabi bai taɓa zama ba su kuma annabi ibrahim ya zauna ya ma wurin addu'a kuma allah ya karba addu'a ya roƙi allah ya ka arziki a wurin ya raba wurin da yunwa ya kuma roƙi allah ya ba wannan wurin lafiya da zaman lafiya allah ya ce na karba a garinku babu wannan sannan wannan garin ne annabi isma'ila ya zauna da zuriyar shi a garinku kuma babu wannan nan yake da hayar aswad ɗaya daga cikin dutsen aljanna a garin babu shi nan ne yake da muƙamin ibrahim a garin babu nan yake da dutsen safa da na marwa a garin babu nan yake da bi'ir zamzam wanda a garin babu wanda manzan allah yana cewa shi wannan ruwan da saran ka ɗauke shi kai bismillah ka sha buƙatar da ka sa a ranka ita za ta samu kai bismillah arziki kake so ka sha ruwan to za ka samu lahiya kake so za ka samu ɗaukaka za ka samu duk abin da kai niyya sha ruwan yana yana amfani ga dumma shuri ba duk abin da ka sha ruwan da shi a garin ku babu wannan a garin akwai arfa a garin ku babu wannan akwai mina akwai musdalifa babu duk a garin ku sannan anan aka aihi annabi muhammad a garin ku babu sannan anan aka sabkar da alqur'ani a garin ku me aka sabkar ko gyada ba a sabke ba to ashe idan wancan wurin Allah zai musu azaba dan laifinsu to mu ya cancanta mu to Allah ce wa kam ahlakana min qaryati kam tana nihin so da dama ba wai so daya ba ba so bi ba yau da kullun an shayi ubangiji ya halakar da alƙarya in an ce alƙarya wuraren zaman jama'a ƙananan garuruwa da mabiyansu da manyan garuruwa da ƙananan garuruwa birane da ƙauyukansu to Allah ya sha halakar da irin waɗannan a wayi gari babu su gaba ɗaya a bisa doron ƙasa birnin ya ƙare ƙauyen ya ƙare dabbobinsa sun ƙare masana'atunsu babu komai wasu kuma a kashe su a bar duke wasu a kashe su tare da duke haka dai ba wai so ɗaya ba ne aka yi ba so bi ba ne aka yi ba so uku ba ba za ka iya ƙidayawa ba a lalace ubangiji ya ba mu labarin halakar al'umma daban-daban daban-daban daban kala daban-daban har kala goma sha hudu a ƙur'ani sannan kuma ubangiji ya ce ya yi wasu da dama su wanda bai gaya ma ba yadda aka yi to kaga an ce sha hudun kadai yaya kuma cikin waɗannan babu wani mutum ƙwaya ɗaya cikin miliyoyin mutanen wannan wurin da ya iya tsira sanda Allah zai mai azaba ko ya samu hauka a wani wuri babu Allah ce amma abin da ya sa ya ma waɗannan al'ummomi azaba baɗarat ma'ishata wato ta yi ɗagawa ta ƙetare iyaka ta yi shishigi a rayuwa da Allah ya bata ta arziki madadin da ta ci arzikin Allah ta gode ma Allah kafarat sai ta yi kafirci ta kafirce ma ni'imatullah ni'imar Allah fi ma an'ama bihi alaihim cikin abin da Allah ya ni'imta su da shi min al-arzaqi na arziki daban-daban arzikin abinci arzikin mulki arzikin kuɗi arzikin dabbobi arzikin iyali arzikin zaman lafiya irin nau'in arziki daban-daban ga lahiyar jiki ga lahiyar ƙasa ga abin da za a ci ga abin da za a sha ga nutsuwa amma sai ta yi watsi da bin Allah kamar yadda Allah ya faɗa wata rabar lahu masalan ƙaryatan kanat aminatan ya tiha mutmainatun ya tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بعنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله كتاب وضرب الله مثلا قرية Ubangiji Allah ya sanya muku misalin wani gari, wanda wannan gari shi ne Makka, da muka zana irin abubuwan da gari ta wanda ba mu da shi na al'umma. Allah ce garin nan kana ta aminatan mutuma'innatan, a cikin kwanciyar hankali suke da nutsuwa ba su da barazana wajen abinci ba su da barazana wajen kiwon lafiya ba su da barazana wajen tattalin arziki ba su da barazana wajen tsaro komi lafiya da su fa kafarat bi an umul ya ati har ragadan min kulli makani arzikin da Allah ya mata yana zuwa mata daga kowane nahiyoyin duniya kusurwoyin duniya gabas yamma kuda arewa sukurwoyin gabas da na yamma da na yamma da na arewa duka yana zuwa babu ta inda ba a kawo mata arziki ba a zuwa garin a zo da kuɗi a zo da abinci a zo da dabbobi komi garin ake hari a je a kai shi su yan garin hede su gan shi a tare fakafarat bi an umillah sai suka yi butulci da wannan ni'ima da Allah ya musu da ya turo musu annabi he suka kibin annabi suka bi shi madadin bautar Allah wahdahu la sharika lahu he suke bautar gumaka sama da 300 har ma wai suna tattaunawa suna mamaki mamaki irin nan ƙaryatawa wai shi yanzu manuhor wannan mutuma a iya tunanin shi a nazarin shi a zaton shi duk allolin nan a mai da su Allah ya aje alal aliha da ilahan wahida wai yanzu annan muhammadu nihin shi ya mai da allolin da ake bauta ma 360 banda allolin da suke karkara su ba a ma san adadin su ba duk wai a dunkule su a koma Allah ɗaya anya ko wannan abin wai a ganin su dan adam ma bai iya karɓa wannan musaba wai yanzu su abin da suke mamaki yadda za a cewa Allah ya zama ɗaya amma sun yarda su da kansu mahalicinsu ɗaya ne mai dare ɗaya ne mai rana ɗaya ne mai ruwa ɗaya ne mai karani ɗaya ne mai canza al'amari ɗaya ne mai kashewa ɗaya ne mai rayawa ɗaya ne a'a wajen ibada ne suka ga bai isa ba duk da ya halicci bayi shi ɗaya ya arzuta bayi shi ɗaya ya yi kaza shi ɗaya amma in za a ɗauki umarnin a yi ko a bari to a nan ne bai isa ba kuma haihe suke mamakin ma wai kai da kake faɗar haka to yanzu kai ne abin mamaki ana tattaunawa kanka ana ganin shin wai lahiyar kalau kake waɗannan magana shin wai ka san girman waɗannan kuma ka kake waɗannan magana su amma sun mance da girman Allah ba kaga fa kafarat bi an umilla suka butulce ma ni'imar da Allah ya musu ta aiko musu manzan rahama ta aiko musu alƙur'anin da Allah yake cewa wannan ƙur'anin in kuka bi shi ɗaukaka ne gari duk wanda ya bi alƙur'ani zai samu darajar duniya samu darajar lahira za a san shi a duniya za a san shi a lahira zai samu ni'ima a duniya zai samu ni'ima a lahira wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wasaufa tus'alu lalle shi wannan qur'anin daukaka ne gare ka kuma daukaka ne ga al'ummarka in suka bi ka Allah ke cewa a wani bal atainahum bi dhikrihim bal atainahum bi dhikrihim wa hum an dhikrihim uridun Allah ce bal atainahum bi dhikrihim ka bari mun zo musu da abin da zai daga darajarsu ya kama garin kima ya kama garin arziki ya kama mutanen lafiya da zaman lafiya su zama jagororin al'umma a bi su ba su ba amma sai suka bijire ma hanyar da za ka ɗaukaka shi ɗan ya hana su don bai san su da ɗaukakai sai ya ce su kama hanyar da za su kaskanta da haka Allah ke cewa fakaratu anillah to da aka yi haka me ya faru fa azaqa Allahu libasal ju'i sai ubangiji ya dandana musu ya dora musu wasu ya lullube su da wani tufafi na yunwa tuwahi ne na ma'ana ba tuwahi bai na zahiri ka gari ga ita kwa yunwa ce ce rigarta ita ai tsirici ce wato tonan asiri daga kaga mutum ka san mayin waci ne kamar a jikin shi ake ɗiba kashin miya baya yake baya yake baya yake idan ka tara mutane dubu za a ga duk ba a yi da sasu ba ko an fara ba kamar gini an fara ba tsayi ba haka za ka mutanen wata kafa da shirin ta yi kasa wata kamar da kai da kanka inda za ba ka wata tsoka akwai inda za ka dora ta da cika wani yake zuba tiya guda cikin ramu
wani yan nan ɗin shi ƙashin nan ɗin shi inda za ka zo ɗan a hankali bai motsa ba kara ka yi riga ta zaki
inna lillahi wa inna
libasar shuɗi kenan ya zamanto duniya ta kai wani matsayi ta yi nisa ana ƙarni na 21 ƙarnin da ake tsereren technology ƙarnin da ake tsereren gine-gine shin an wuce ma gini da a zo a ce ɗaya rana sai a zo a gina wannan matsalacin cikin awa biyar saboda komi ɗauko shi za a yi a ɗora an riga an yi shi an aiki sanda ake irin wani tsere mu kun muna tunanin yadda za a yi wannan masarai kaka za a yi ta yi wata guda masara fa ya za a yi in samu in yi ce wani ya za a yi in yi kaza in yi kaza mutane suna tunanin ya za su kera jirgin sama kai kana tunanin ya za ka yi kwado eh kwada wannan na rama na rama ko na wannan kai shine nazarinka in ga kai shiru kana fanse yadda za a samu gurji da da dage mene diga digai da mai ya shi da gishiri kar a sami feluwa iya tunanin kenan kai ba tunanin ya za a yi kaza ba ya za a yi kaza ba subhanallah fa'adaka Allahu libasal ju'i wal khawfi ga tsananin tsoro hankalinku ba a kwance ba yammacin ƙasa ana rigima gabashin ta maso kudu ana rigima ƙarshen ta na arewa ana rigima waccan iyaka ana rigima ƙasar take makwataka da can ana rigima can ana rigima can ana rigima yau an warciwa ne gobe wani ba a gan shi ba ya wuce bai zo ba wani ya yi waya ya ce ashe an rike shi sai an biya miliyoyin da bai taɓa ganin irinsu ba haka za ka tashi in ka tafi iyalan ka hankalin su ba kwance ba kai hankalin ba sai ka dawo sai ba ce kawai la hawla wala quwwata ka ga wal khawfi ga yunwa ga tsoro dan da an samu tsoro da yunwa an rushe al'umma da an samu al'amu da at'am al'umma ta gina Allah ke cewa bima kanu yasna'una saboda abin da suka aika to ana Allah ke cewa yake cewa baɗarash ma'ishataha abin da ya sanya watsi ta yi da arzikin da ni'imar da Allah mata sai Allah ke cewa fatilka fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila
kaman a nuna maka Allah ke cewa fatilka wancan waiwaya ka gani masakinuhum garuruwansu ne kasarsu ce gidajensu ne lam tuskin kaman ma ba a taɓa zama a cikin shi ba diyaruhum ga gidajensu can falatara ba ka ganin kowa a ciki illa masakinihim sai wurarensa ko ya zama kuhai garin ya zama kuhai an gudu me yasa ga gudu babu gidan gidan an rihe shi me yasa ya ina mai gidan ya tahi neman abinci ina mai gidan an kore shi ina mai gidan an kama shi ina mai gidan yunwa ta kore ko dai yaki ya kore ka ko yunwa ta kore ka ba haka ake ba ba ka ganin komi illa masakinihum sai sawunsu da 'yan gurabinsu da alamun danan mutane ne illa kalila sai 'yan kaɗan cikin dubu ka sami biyu haka za ka gani menene ka wannan musiba rishin bin Allah Allah ya ce wa nahanu wa kunna nahanu warisi wa kunna mun kasance nahanu mu inji Allah alwarisi na mu ne masu gade abin da mutum ya bari damun wurinmu za a dawo da ka bi mu damun baka kaci arziki in ka dawo kuma mu sake dora kan wani arziki ka taho daga ni'imar duniya zuwa ni'imar lahira to baka bi mu ba sai kawai gari cikin wahalar duniya kuma in baka yi ba sa'a ka dawo zuwa ga Allah sai kai tazarce zuwa gani azaban lahira dama mutane kala biyar akwai wanda yake raye cikin ni'ima kuma yana bin Allah da ni'ima kuma zai zai mutu ya tar da ni'imar lahira wanda kowa na fatan ne yake akwai wanda yake raye cikin musiba kuma in bebin Allah kuma in ya mutu zai tar da azabar tafi wannan nan dai mayunwaci ne matalauci ne walakantacce ne kuma lahira dan wuta ne kaga shi daga wuta zuwa wuta akwai kuma wanda a nan duniya yana cikin arziki bai taba jin wahala ba hankalin shi kwance amma ya ƙi bin Allah iya kwanciyar hankalin da duniya ne yana mutuwa sai haɗu da musiba kamar bai taba jin daɗi ba kaga wanda ma asara ce akwai mutumin da yake ana matsa a duniya ba abinci ba kuɗi ba kaza ba kaza amma an daure ana ibada ana tsoron Allah to iya wannan wahalar duniya ce na biyar shine wanda yake shi rabi daidai rabi ba daidai ba in an je lahiran ma za a tsaya da lahiran da zane sun yi daidai shi ba wuta ba a jada bai an dan jima a nan tukwaki kafin a mai rahama Allah ce mu ne masu gado he Allah ke cewa ne وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
Ubangiji yana ba mu labari game da matsayinsa da shi karan kanshi adali ne baya zalimci. Dama Allah ce, Inni haramtu dulma ala nafsi. Allah ce ni na sanya zalimci ya zama haramun ni na dora ma kaina doka ba na yi ba bai da wanda zai dora mishi amma ya dora ma kanshi kamar yadda ke dora ma bayi to sai ya azama kanshi kuma ba mai ce Allah dan mi kai ya za ka azama kanka yana da iko ya ce tun da na dora ma kaina haramun ne zalimci a karan kaina to kuma na sanya zalimci a tsakankaninku haramun ne kar ku yi zalimci Allah yana magana ne game da cikakken adalcin shi annahu la yuhlika ahadan zalimin bai taba halakar da wani mutum ba ko kwaya daya a cikin miliyoyin jama'a ya kama musiba ya halaka ka zaliman lahu yana mai zalimta wannan baban bai yi wa wa inna ma yuhliku man ahlaka Allah yana halakar da wanda ya halakar ba da qiyamul hujjati alaihim bayan sai Allah ya tsayar musu da hujja me hujja abin nan da za ka yi a halice ka a raya ka a baka hankali a baka nutsuwa a baka wurin zama a turo maka abubuwa na wa'azuzzuka iri daban-daban masu magana suna yi masu yi a aikace suna yi kuma ga ka da hankalin ganewa a lokacin nan ne in baka bi ba za a kama ka shi ya sanya ga ƙa'idar Ubangiji saboda adalcin shi ya san kafiri kafiri ne kuma yana da ilimin gaibi cewa wane zai mutu akan musulunci ko zai mutu akan kafirci ya san wanda ba zai musulunta ba amma kuma duk da haka Allah ba zai amfani da wancan ilimin na gaibi bai ma shara a'a sai Allah ya kyale wancan ilimin da ya sani sai ya turo manzo ya zo garinku masu abi zo garinku a ya a yaka da yaranka da hankalinka in ka kiya duk in zamani ya canza sai wa'azin shi ma ya canza a shiga rediyo a shiga talabijin a shiga internet a shiga kaza kaza sakon da ingilishi da faransanci da wane ne da duk yaran da kake yi ana iya kai sako da shi amma tare da haka wani hekiya to wannan saƙon in ya isa sai Allah ma wanda bai bi ba azaba shi yasa anan ubangiji tabaraka wata'ala yake faɗa cewa shi ubangiji wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance ba yana halakar da gari ko al'umma in an ce gari ba gine-gine garin ba in gari an ce gari mai albarka kar ka dauka wai katangun mutane katangun gidaje ne da bangwaye da bainaye da shigihohi suke da albarka mutanen ne masu albarka in ka ji an ce gari kaza tsinanne ne to ba katangar bace da duwatsun garin da itatuwan garin ne tsinannu mutanen garin ne gaskiya ne da ka ji an ce gari karka ba katanga da ko kwartar garin ko shato ban ruwan shi awaki da tumaki da shanu da dawaki ban ruwan su motoci ma ban ruwan su Peugeot ce a'a Toyota ce duk ba ita bace tana dakon giya ban ruwanta da wanda dakon giya kai dakon ka dan dora mata kai ka tuka ta ta ba ta san ba me ake ba ita ba take laifi dan adam ne ake in ana nufin dan adam ne wannan wurin gaskiya ne
ubangiji yake cewa ban taba halakar da wani daga cikin al'umma ba hatta ya ba azufi ummi ha rasula sai mun aika wannan a saka a kashe ta ba.
kashe ta kawai
sai mun aika cikin ummi ha me ummi malamai sun mutu wasara biyu wasu ka ce uwa alƙarya idan aka ce babban gari uwan uwan ga- uwa da ta ahi garuruwan Nijar wace ce
ya mai yamai yi asuma a kwarai tun daga daga can za a aihi abin da za a yi a damagar kwarai daga can za a aihi abin da za a yi a bulma daga can za a aihi abin da za a yi a maraɗi da difa haka ne to shi ne ummiya wasu kuma suka ce a'a haka ɗin ne amma ita garin makka shi ne uwa garuruwa gaba ɗaya dalili kuwa annabi muhammadu a makka aka aiko shi kuma manzanci sai ya gama duniya to tun da aka aiko shi zuwa ga duniya dukkanta ba a ware ba to ya zama maka ita ce kafital kenan ta duniya shi yasa ubangiji ma yi ta a tsakiyar duniya ita daga ko'ina in ka zo shi yasa ake cewa gabas ta tsakiya in daga yammacin duniya ka tahi nan tsaka ne in daga gabashin duniya ka taho nan tsaka ne daga kudancin duniya nan tsaka ne daga arewacin duniya nan tsaka ne kuma wannan ɗakin na ka'aba kuma saiti yake da baitul ma'amuri inda za a jeho abu daga baitul ma'amuri na sama ta bakwai in bai karkace ba ɗakin ka'aba zai zo. kuma wannan ka'aba ta baitul ma'amuri ita ce ka'aban mala'iku a sama ta bakwai kowane mala'ika jira yake a bashi biza so ɗaya ke baka biza ita ma biza ake bada ba ka bake cewa kowa yi yadda kaga ana bada biza a nan to su ma biza ake bada su kullum mala'ika dubu saba'in ake ba biza ya je ya yi ɗawafi ya yi ibada an sallame shi ba zai ƙara ba komawa saboda su mala'iku suna da yawa ba a maimaitawa haƙƙi ya mata shi ba sun ƙare ba, wani bai samu biza mu kuma duk mutum dubu mutum ɗaya ake ba biza in ku dubu ne to ɗaya bai je makka a shekarar nan gafarta mana ya Allah.
to haka ake wannan ibada to sai ubangiji tabaraka wata'ala ya nuna makka ita ce babban gari me dalilin da yasa makka ta zama babban gari a ina za a gano wannan ai ubangiji sai ya aiko annabi muhammad a ina وكذلك أوهينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم ال... لتنذر أم القرى ومن حولها litundira ummul qura dan ka gargadi ummul qura uwar birane babban birnin birane wa man haulaha da garuruwan da suke gehe gehe to he zaman to in ka ce garuruwan da suke gehe gehe Washington gehe ce Moscow gehe ce Niamey gehe ce Paris gehe ce London gehe ce Los Angeles gehe ce Brussels gehe ce Rome gehe ce Rio de Janeiro gehe ce duk wani gari da za ka ambata kowaye gehe ne ya daga cikin wanda in daga can abin zai kai mushi wannan kuma shi ke nuna shi annabi muhammadu manzan duka ne ba manzan wani gari ba ne. shi ya sanya allah yake faɗa wannan alkur'ani ya ce lu'unzu da kumbihi wa man balak na aiko alkur'ani don a yi gargaɗi da shi a gargaɗe ku ku to in kun mutu shi ƙur'ani ba mutuwa ba ne kai mahardacin ne za ka mutu sai wani ya zama harda ya yi harda ba a ma san ba kai kayi yayi wanda suka san ka to wanda kuma yake harda ya aka ahe shi ya tarda wani malamin ya tarda ƙur'ani to shi ma sai ƙur'ani mishi gargadi kuma in kuka mutu wanda ha'ila na gaban ku jikokin ku tattaba kunnan ku kamar yadda kakanninmu suka wuce haka Allah ya ce wa man balagahu in dai ka tarda alqur'ani to yana magargadi haka nan shi qur'ani ko shi annabi Muhammadu Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu قل inni rasulullahi يا أيها ilaykum.
الناس إني رسول الله إليكم جميعا samawati wal ka ardi gaya musu ya ku mutane ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba daya kwarai kwarai wa ya aiko ni wanda ya mallaki sammai da kasai ba dan karamin sarki ba shi ya aiko ni haka kuma hujja ta gaba Allah ke cewa man yakfur bihi min ومن al-ahzab يكفر به من الأحباب فالنار موعده wanda ya kafirta da alqur'ani cikin kungiyoyin duniya kaf yahudawa ne majusawa ne kiristoci ne yan bori ne wani ma yan yan yan din wannan yan yan ko yan suwaye bai bi ba alqur'ani Allah ce to ka sani fannaru mawqiduhu bai da wani alƙawari illa wuta duk irin ibadar da kai baka bi alqur'ani wuta ce al- rendezvous da kai a wuta kuma sai ka ji an baka ambutation zuwa ga jahannama wannan ibada da kake wadda ba ta alqur'ani ba kaman karta ambutation ce ka karba ta dindindin ta zuwa jahannama kuma sai Allah ya ƙara ce a waruri wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا babu wata babu wata alƙarya wata jama'a kab a duniya illa nahnu muhlikuha Allah ce sai mun halakar da su kuma za mu yi wa musu wannan azaba ta halaka ko gaba daya ko ɗaiɗaikun su ko wani bangare nasu dama halakarwa kala-kala ce akwai halakarwa a share duka akwai halakarwar ba share kuma aka yi daga duniya kore ku za a yi ku waɗe shi ka san aka kore ka ba wai dukan ku ba gaba ɗaya kuke yin arewa wani in yi wajen agadas wani sai ya wajen Legas, wani sai ya wajen wannan brazzaville wani sai a same shi a wannan a libreville wani sai a same shi a- a a malabu wani ya kaji shi a bujan to irin wannan watsa ya ce aka yi ba a ƙara gamuwa sai dai ka rika tunanin ɗan uwan karan shine watsewa saba'awa da saba'awa masu arziki ne da suka kibin annabi suka kibin annabin da Allah ya aiko musu sai Allah ya watsa su da talauci da karin tattalin arziki wani ya watse ya arewa wani ya watse ya gabas wani ya watse ya kudu wani ya mutu bai kai ba wani ya kai a walakance ba sun ƙara ba gama sai dai ka rika tunanin garin ku da garin ku kaza ne kai dai baka dawo wurin to akwai irin wannan watsawar da Allah ke ma kasa ta tarwaɗe iya rayuwar ku kun gaba da ta koma lafiya he in kun dawo ga Allah kakwai da tawadi ana wannan Allah na irin wannan watsa in ya ga in gashi da al'amarin ku aka ga an yi ba gyaruwa ba za ku yi to sai a kawo ta yunwa da yaki ɗaya ya gabas ɗaya ya mutu a kusa ɗaya ya mutu a kilo 60 ɗaya ta yi wajen dubu ya mutu ɗaya shekara 40 bai nan ya je can yana gwabro da nan ku da matan shi da gidan shi da wani ne yana ya- ana a dakin a dakin leda ya mutu ana bashi ana bashi kunu to Allah ke cewa za mu yi haka ne qabla yawmil qiyamati aw mu'adibuha azaban shadida ko mu azabtar da su azaba mai tsanani to ai Allah bai ce ba babu wani gari to kuma in ka dauki cewa babu wata alƙarya wa in min qaryatin ma'ana shi in dinnan ma babu wata alƙarya kenan kab al'umma wadda take da kwai da wadda za a yi gaba sai Allah ya azabtar da ita kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah kuma ya ce ba zan yi azaba ba sai na aika manzo kuma Allah ce ya kuma Allah ba zai aiko wani annabi ba nan gaba kuma ya zai zai ya halakar da China Ingila Faransa Amerika tarayyar Soviet yankin Asiya yankin Afirka Latin ina lati lati gari gari kauye kauye birni birni dihe sun halaka to he to bai yi sai ya aiko manzo to ya aka yi kun bai aika musu manzo dan China a'a annabi Muhammad ne ko siyarta ko ka siyarta wanda shi ne shi umumi ne na gamewa shi kana Faransa ka- ka- kayi ka- kayi katun din annabi Muhammad kayi walakanci shine aka aiko ba baka bi ba azaba za a ma saboda rishin bin shi ta rage gare ka kai kai asara kawai sai ka ji ka a wutar jahannama me ya sanya a ce annabi Muhammad aka aiko baka bi shi ba yau aini na dauka ba nan bane aka ce to shikenan dauka ne kai mu ma- mun dauka dan wuta ne kai ba shikenan ba kai ka dauka su ma sun dauka shikenan shi ko mala'ika ka san yadda yake idan yana dankara ka in kai kuka daɗi yake yi kamar kai ne in kana cin kashi da ka tamna a karo ɗaya sai ya fashe me matsala ka haka zo da mai kihosuwa ba ruwan mai mala'ika dankara kuka da kukan birge shi yake wannan shi ya sanya ubangiji sai ke cewa ba mu taɓa ba mu haɗa ke nan nuna annabi muhammad annabi gaba ɗaya ne hatta na ba su fi ummiha rasula asalin ummiha babban gari me yasa aka ambaci wannan makka ummil qura babban gari na duk duniya kai maka sani abubuwan da muka zana farkon karatu akwai shi a garu akwai wani gari da yake da shi akwai wani gari da yake da wannan albarkai ya zama ummiha kenan sannan kuma ka duba garin da aka aihi annan muhammadu aka aiko annan muhammadu aka turo alkur'ani yau akwai wani gari da ya kashi dole ka yarda na ku ƙauye ne can ne birni kuma wani abu da maka take da shi duk inda ka huto a duniya komin birnin cin wurin idan ka shigo maka he ka raka rayawa kai ho ba dan kauye bane ba abin da za a gwada maka to in ka zo he an nemo ka wallahi sai ka ka'ida tace in ka zo he an nemo ka gara ma ka tahe daga rigagen wulani daman kare dan kauye to baka bace amma dan ka fito daga wasu daka da kambura ne kai dan London ne to he an nemo ka kai aja da Allah wani ya bace amma dai dan kasar Ingila ne ya raka haka da passport din shi ina aka Ingila ana neman shi daga ina kai yana cewa yana cewa from London to alhaji ya kaba ce ya ce wallah ba san ba wurin bai san ba gaba bai san bai ma
kai ba kai ba bazin tuwa ba
kuma ina taba tsinta wasu manyan mutane koreko amina ohoi masaukin suke yawo suna zagaya su suna vip ne mu muna masaukin ya ku bayi irin wani ko san irin huna mene da suke ko wanda ke yera muku katiwa kamar goma ku wanda kamar katiwa talatin ku talatin a irin wa daya ana meka muku shinkafa da wanda dai kawai Saudiya tana meka abinci mai kyau to su BIP ai in kuka lura akwai gini original wanda yake akwai kilim akwai gado akwai koyi manya manyan mutane yadda ka san hotel wurin haka yake to su suna can da suka wuto suka bace sun yi awa biyar suna yawo na gani na ce akar makallahu ya rike ni ya ce ruwa mini a fili ka kai ni gida kuma wala cikinsu dukansu daga mazaunin abuja sai mazaunin yamai ni kuma ka duba daga inda na hutu kuma bai na ce kai ai wurin na kai ce tsaya tsaya bar zancen gabar da yamma ƙasa da sama kaɗai nake iya gane kana aka kai aka kai kaga wannan shi yana maka ita maka wani gari ne shi za ake kiranta bakka tana murƙushe duk wani mai taurin kai mai isa sai ya zama dan kauye kuma ka gani za ka iya zuwa maka a nau kai in dan afirka ne a raka baka nau'in abincin afirka wanda kai kan a aihe kama an daina a can ba a daina ba labarin da kake yi a raka baka a raka baka a raka baka har cikin ka ya ɓaci kuma ka je katar da wurin ba hayan layi ake wani mutum ya taba tsantar wani gwamnan wata jiha musamman wani harin da aiki kuma cikin ya ɓaci kuma ga layi da ya kalle shi ya ɓata da yana neman sai saki abin a wani sai ce ya yi kasa lansu shiga ni da ya shiga ya biya bukatun shi da ya fito da ya hakan nan sai zaro dala kusan dubu goma ya ce umu ya yi tsugurbin dala dubu goma gaskiya ya yi saboda anan ya gashi dan kauye ne a wannan harami malaka kaga anan ba a tana girman ka wa gashi babba ne in anan ne watsa ku za a yi can ba kuwa bane kuma gani in ka je saudiya ka taba ganin ka yi zamna aka a kujera a hotel aka maka abinci kai za ka je ka meka kwanan ka a ba ka na ka zo ka zama in ko ga hotel din da aka yi zamna aka maka abinci to ba hotel bace irin wannan zamanawa za ka irin wannan hilton su burji da alam su yadda suke in ka zamana a nan sai tabin ɗin ya fito daga ƙasa automatic to abincin shi ma zo automatic shi kuma irin wannan abincin idan ka tashi aka turo bil za a ga kaman dala dubu uku ce ka ci wajen jika 800 ce kaga kai baka ki ba wani ba ci ba amini kyawu kuma ka gane ba wai wani dan adam bane zai zo karbi kudin shi kyauran ne biya bude bai ka biya ba makama ba gari daman ordinatar ne kawai in ka kalla in ka biya ya saki dan wa wuta in baka biya ba wuta ja
ai da zama ne a hin mace bana je nuna kaga dole wani wurin ba wurin ka bane wane ne Allah samu dace to shi yasa ke ce hatta na azbi ummi har rasulullah eh menene cikon aya yatlu alaihim ayatina yatlu alaihim ayatina suna mun- su su waɗannan annabawan ko annabin yana karanta musu ayoyinmu na'am وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ba mu kasance ba muna halakar da alƙarya ko jama'a alƙarya illa wa aluha zalimun sai dai in mutanen garin sun yi kafirci haka kawai ba a tura musu annabi ba ba su yi kafirce ma annabi ba bai yiwa kun ga fir'auna Allah san kafiri ne tun kan ayi annabi Musa fir'auna kafiri ne. ko ba kafiri bane zalimcin da yake na kashe mutane ba daga kan Musa bai fara kan ayi shawara amma Allah ma Musa azaba wani wani Fir'aun azaba sai san da aka aihi Musa aka aiko Musa Musan yayi wa'azi wa Fir'aun da yake wa'azin yace a musu kisan gaba ɗaya sannan Allah kashe shi in kan da duk kafirin da Allah halakar da annabi ya saba mu Allah na bamu labarin haka ne dan mu sani mu ya aiko mana babban annabi ba wai karamin ba ya halakar da waɗansu ka ƙaryata ƙananan annaba ina ga babban sai Allah ke cewa mi وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها, وزينتها وما عند الله خير وأبقى sai Allah ke so ya nuna mana duniya duk da kake ganin ta abin da ita da abin cikin ta duka kanana ne dan kaka same ta ka dauka cewa ka kai tudumin ida baka kai ba ba amma fara ba me zuwa sama ne yake neman takarda bai ma samu takarda ba bare ta ka da ka taka takarda ba to ko takarda baka ta rike ba Allah ke cewa ma utitum min shay'in da abin da aka baku ko menene da abin da zaka tuno na kuɗi da abin da zaka tuno na mulki da abin da zaka tuno na isa in dai a duniya aka baka shi Allah ce ka sani fa mata'ul hayatid dunya iya kashe dan jin daɗi ne na rayuwar duniya ana a daɗin ma ɗan kaɗan wanda wuyar da take tare da shi ya fi daɗin kuma wannan shaidu ne ga duniya ko mai mulki wa gama kai daɗi ki radda ka zama shugaban ƙasa to ka gane ba inda za ka taya da kai ɗan kaso duk ɗaya ne kaga ɗan kaso shi ne in za ya fi tsari sai ya tambaya sai an raka shi haka ne to shugaban ƙasa ma in za fi tsari sai ya tambaya idan wani ya zo dan uwan dan kaso dan shi in ya zo ganin shi ko matar dan kaso in ta zo ganin shi sai ta nemi izini sannan a ba su dama a ba a kayyade musu lokaci to matar shugaban kasa in za ta in za ta gan shi sai ta nemi izini ko sai an faɗi yawon da za a yi kar ta wuce kaza me ba mace dan kaso wai wani tsohon mawaƙi yake cewa shi da yari ya sa shi gaba gara kura ta tsare shi ya ce saboda in kura daji ta tsare shi da ya hausa musulun ya ce amma duk wanda ya yari ya sa gaba to ko tsari da ka yi da sani ne haka ne ko ba gaba ne to in kana shugabanci wannan humulki ne ka samu he an gada in za ka gaisa da mutum wasu an gaya ma in in ba su ce ba ka gaisa da shi ko mahaihinka ne ce bari akwai kasan da yi wannan to kaga wuya ce kuma ka ga- ka kwanta a hili ka tashi sai talaka da zaran ka kai kana kwa- an san ka da miliyan goma yanzu daga nan ka tashi ka hau babur zuwa na- zuwa dirim
baiwa ka yi kiregi zuwan wajen kwana gogo kai ɗaya an san da miliyan goma yau daga- daga daga marar ɗabaran za su tabu amma talaka sai ya tsaya a wurin wai wani talaka yake cewa kai ni mutane wallahi kullum ji niki ana cewa kasan nan batsaro batsaro batsaro ya ce mutane yin ga in suka yi gida sai sun yi doguwar katanga an sa waya an kuma sa kyauri an ɗauki mai gadi ga kare ga wuta an jona ya ce ni gidana ko eh, darni ne bai haɗu ba daga ka ne ko kana gina wani cewa zai haɗu mutu ya ce kan ai kai ake tsoro ba kai bane kake tsoro kai ne kai ne ake abun gudu
kwarai kwa Allah da Allah da aka kaga kenan da abin da aka baka wallahi jin dadin duniya jin dadi ne dan kadan kuma in ka kalle shi ta kuɗe ke da wahala wadinata hada el kawa ta duniya adan duniya wanda shi da adan duniya da wasa didde ne adan da yake bara bana bai da kyau ku duba kawai kullun zamani can abinda da ake ga hauka ne yau ya zo wayewa in ba ku manta ba daga 1970 kowa ya sani duk wanda ya rayuwa a wani lokacin ya san da fantalo ake wani wando wanda in za a yi daga ƙasai kawai sai an yi ta kusan ya kusa metin guda wanda in ka sake shi sai ya rihe takalmi gaba ya rihe shi baya saka dala kuma ake wannan din takalmi mai tsawo haka ne yanzu kuma in aka yi wandan bayan an biya ba kawai sai ma an bi daidai an sa mishi zi ta yadda yake in aka jazin zai zama kama an yi fenti kaga a wurin da wando mai karamar kawa a wurin 'yan birnin da 'yan bokon da wayayin da sakarai dan daji yake mai wando mai karamar kawa yanzu kuma an koma sakaran daji kenan sakaran da shine mai hankalin yau mai hankalin yau shine sakaran da to kuma aka jima haida wannan ne yanzu sai koma sakarci da kowa ya san su ma ake yi ciko ko a gyare ta a mata wani abu da ake cewa hanyar lega sai a yi wani ɗan aski ya ratsa kana da kalin shaidan to yanzu wannan ya zama ƙauyanci aka koma aka raka ƙwalƙwabo yanzu ƙwalƙwaban ya an hwasa shi da an yi yayin ka zo ga baki ɗaya sai ka aske geme da sage ka bar gashin baki kamar ɗin shi ya raka ya tsawo haka to sai aka daina shi aka koma ana ado irin na 'yan daudu ba gashin bakin ba geme ba saje aka komo yanzu akwai wanda suke geme ko musulunta ba su yi ba me ya sanya orke ne taɓa shi rawa sai suka yi geme orke ne ba don Allah ba shi kenan duk abin da yake ƙauyanci a wani zamani to kuma ya koma birninci a wani zamani in ka lura akwai ta riga da aka yi salau musa wajen alif tari da wani abu zuwa da dubu biya ka yi ta ko ita salau musa aiki ne ake mata shakwara ce ake kato a mata aiki da tsanwan zare da jan zare da bula da da ba shi wai ake cewa hulari tana hauka to he an yi wannan dabbar dabbaran ya kama hannun ya go baya to kuma shine na babba he shugaban kasa zai kawo kuma aka daina yayin wannan aka raka rigar ba aiki aka daina yayin wannan kai har a raka lagen gwado an sha ya zama ado ba gaba kwanan shugaban kasa kasa gari da ya zo ya mai sai ya lage iya lage da wani yadi kawai to shi ta abin da hagan na duniya a dan duniya ne wa ma inda lahi khairun wa
abin da yake wurin Allah na lahira khairun shi yahi na duniya wa abuka kuma shi ne dawwamamme afala ta'qilun shin ba ku zamantarwa masu hankali ku gane duniya aikin banza ce ku nemi lahirar ita shi wuri ne na neman lahira ba wurin zama ba ne sai Allah ke cewa ne afaman wa'adnahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi kaman mata'nahu kaman mata'nahu ma mata'an kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin Allah ke ce afaman wa'adnahu wa'adan hasana yanzu wanda muka mishi alƙawari alƙawari mai kyau shine kaman mata muka mishi alƙawari alƙawari mai kyau menene alƙawari mai kyau yayi imani da Allah za mu bashi arzikin duniya mu bashi arzikin lahira amma a arzikin duniya ga mai imani akwai abin da ake yi akwai abin da ba a yi ba ka samun kai abin da ka ga dama sai an je aljanna ita duniya kana da dokoki amma lahira babu doka yanzu wannan ka kwatanta shi kaman wa'adanahu wana wa huwa laqi shi kuma mai haduwa da wannan alƙawarin ne a lahira babu makawa dole sai ya hadu da shi zai zamanto kaman mata'anahu mata'al hayatud duniya kaman wanda muka bashi iya rayuwar duniya zaka mace dide suke wannan mun mushi alƙawari ya kuma na ai afa man huwa mu'minun musaddiqun bima wa'adahu Allah wanda yake mai imani mai gaskantar da alƙawarin da Allah ya mushi ya zamanto ala salihil a'mali yana kan aiki managarci wannan minas sawabi yana tare da ladan aikin managarci allazi huwa sa'irun ilaihi wanda wannan managarcin aikin ya dawwama ne har zuwa ga aljanna wanda yake la mahalata ba makawa kaman huwa kafirun mukaddibin zai zamanto kaman kafiri mai karyata mai karyata Allah da mandannin shi yana karyata bi liqa'illahi yana ta haduwar da Allah ma ba za a yi ta ba ƙarya ne zai yi wannan fa huwa wannan mutamatti'un fi duniya shi a ɗan jin daɗin shi ne a nan duniya yau lahiya gobe ciwo yau fara'a gobe bakin ciki ‘yan kwanuka da ba su wuce shekara 40-60 ba wanda a kabari kaɗai sai an yi irinsu an linka su kama so 20 zai zama da Allah ce ba zai zama ba wani nuna maka karancin lalace duniya yake ce sun ba huwa yau malkiyamati min al-mubari sun masannan huwa shi wancan kafirin wa da bai bi Allah ba huwa shi yawmal qiyamati a ranar kiyama min al ne daga cikin wanda za a halarto da su a ina wani wurin tsiya ne za a kasu ba wai shi zai ka kanshi ba koro shi za a yi ina za mu gane halartar wannan halartarwa ce ta azaba ai wani bawan Allah a sotul ya kadini yana gaya ma abokin tattaunawa shi dan wuta yana cewa walaula ni'matu rabbi la kuntu walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin yace in ba dan ba ni'imar ubangiji da ya mini na tsaya kan imani da Allah da aikin kwarai la kuntu min al-muhdarin da ni ma ina cikin wanda aka koro ashe wannan koran koran tsiya ne wuta ce aka zo to shi wancan makiyin Allah zai zamanto cikin wanda aka halarto da su zuwa ga jahannama duk da ba an ci jahannama ba to inda za a kafin dai jahannama ce sai Allah ke cewa mi wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un Allah ke cewa yawma yunadihim ranar da za mu kira su a kira su a hilin kiyama kenan fa yaqulu sai Allah ce musu ayna shuraka'i ina abukan tarayya ta da kuka ce da ni da su duk matsayin mu daya ana gaya ma kafirai wannan ne don su yi bakin ciki a kunyatar da su a kaskantar da su a ce ina suke Allah ce ina suke allazina kuntum tazumuna wanda kuka kasance kuna raya darajar su kuna raya cetan su kuna raya amfanin su kuna raya za su ba ku aljanna su kai ku aljanna to suna ina yau emi قال الذين قال عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله يقول بس أين شركائي الذي كنتم تدعمون أي أين آلهتي التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأسنام والأنداد هل ينصرونكم أو ينتصرون أتي الله تي وين غما كان دكوكا بوتاما ni ina alloli ni ina shugabannin kasashe na duniya super power da suka ce ba a ba Allah ba ba a ba annabi Muhammadu ba addini ba za a yi shi ba demokradiya za a yi kaza kaza kaza suka tanadi nukiliya suka tanadi ina nukiliya ina sojojin Allah ce wai ina suke da ni ku kira su mana ga mala'iku ga in sun ce da mai bin Allah ɗan ta'adda ne to ga mala'iku za su kai jahannama wai na ka yan kare haƙƙin adam ga jahannama za a sa ɗan adam jahannama a zo mana ga mala'ika da guduma zai yi bugo ina ɗan kare haƙƙin adam zo ka yi magana wallah sai a kira shi a ce to ina suke malaka cewa wannan wai Allah ya tambaye su shin su ma sun iya taimakon kansu da kansu bari har su taimake ku su ma yanzu a cikin matsala ina suke wa hadha ala sabili tawfiq tawan taqari wannan ana musu ne dan akan bisa hanya a kunyata su a kaskantar da su a nuna musu ba kowa bane su kamar yadda Allah ke cewa walaqad ji'tumuna furada walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum أول مرة بل زعمتم بشيبة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهورهم
ظهوركم وتركنا وتركتم ما وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعوا الذين زعمتم أنهم annahum fikum shuraka وما نرى معكم shufa'akum شفعاء shufa'akum alladhina da'amtum معكم الذين زعمتم أنكم فيهم شركاء annahum fikum أنهم فيكم شركاء لقد تقط- تقطع بينكم وضل- وضل عنهم عنكم.
وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ce wa laqad ji'tumuna furada sai Allah ce kun zo mana ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kowa shi kadai yazo mala'ika da ya tado ka yace taho he ka taho kai ɗaya da mala'ikan koro ka da wanda yake rike da takardunka na aikinka mai riga da mai aljihu da wa- da wali da mai cetonka babu shi shi ma an kora shi kai da shi da an kamo ku kowa ya zo shi ɗaya ko da za ka mutuwa kai kaɗai ka mutu dan da mutuwa da barci iri ɗaya ne yanzu duka wani matsalacin mahukunta za mu yi barci baka sai lokacin ɗan wanki ke barci baka yin ɗaukan da aka mashi na barci ko to in duk za mu mutu kowa ta shi ke yi. wai baka za ka riƙa yin ba ana ɗaukar ran mara abubakar a'a ta ka za ka yi ji'tu muna furada kama khalaqnakum awwala marra kamar da kuka zo farkon lokaci yadda aka aihe ka kai daya da fadawa da mai mulki ne kai kana da ilimi jahili ka zo ubangiji yake cewa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an haka Allah ya sa ya huto da ku daga cikin cikin mahaifa- mahaifiyarka ka zo kai daya baka san ba komi jahili ne baka iya ba rubuta kai kai ma baka san kanka ba uwar taka baka santa ba kuma baka ji baka gani waje ala kuma sam'a wal absara wal afidata anan duniya ne aka baka ganin aka baka jin aka baka tunanin an yi haka dan ka gode to baka gode ba ka zo ji itumuna furada kama khalaqanakum awwala marra Allah ce kamar da muka dace ku kun zo ina wanda ko ina ina yan shan miya ina wanda sai kayi ina yan hada kai ina ma zanga zanga a kullu wannan ya rike hannun wannan ban yarda ba dole sai an yi kaza suna ina duk babu su wasu sun je wuta wasu na jira a kama su wani a sarka duk ƙarya ce ba mai iya wani abu in ga ga mutum an da kawai mumini ne shi ma mummunin wahi alaka shi aljanna bai san me take kuma a- gashi an mushi gafara an ce ta yi aljanna a tsorace wa yake yana Allahumma sallim sallim in ji annabawa su kuma mumine suna tahiya suna ce rabbana atim lana nurana ya Allah cika mana hasken nan kai ya lalace kai ya tsaya fa gafir na Allah ya gafarta mana an mushi gafara ya roƙon gafara saboda kan shi ya yi zahi ya ga wani ya kiwa kuna tahiya da mutum da hasken mumini ne kawai sai ga an yi wani zabari ya fada wuta in kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kakka da haka ubangiji ina neman gyara in samu in haka ba za a je to ina magana wani kuma annabawa ma anan fa kansu suke yi Allah ke cewa wa taraktu ma khawalnakum wara'a zuhurikum duk abinda muka ba ku na ni'ima kun bar shi a bayan bayan ku yana can duniya in mulki ne yana duniya mabiya suna duniya kuɗi suna duniya yace kuma ma na rama akum shufa'a akum alladhi antum annahum fikum shuraka bamu ga ba abukan tarayya da kuka sa mini wanda kuka raka rayawa kuna dora su su ma suna da yanci suna da bakin fada a gisan isa bamu gansu ba yau Allah ce laqad taqata bainakum haqiqa wata il- alaka da soyayya wata ke tsakankanin ku yau ta watsi babu ita wa dalla ankum ma kunta tumun da abinda kuke kirkirawa na ƙarya yau ya bace babu shi babu wannan zancen shine qala alladhina haqqa alaihimul qawl sai waɗanda haqqa alaihimul qawl wanda azabar Allah ta wajaba gare su ashayaɗi na su ne shaiɗanu shugabannin kira a ɓata shugabannin kamar waɗanda suke 'yan karin kare 'yan rajin kare demokuraɗiyya 'yan rajin su yi tsaye ba kunya ba tsoron Allah su ce a bar 'yan luwaɗi su luwaɗi su soki aure su soki aihuwa su yabi zina su ha kai manya-manya wanda suka raka kashe kuɗi suna shawarwari suna ganawa na sai an tabbatar da tabargaza da tsiya to irin su ne Allah zai wawwaro shugabannin su fara ɗanɗana kuɗa su tukwa wanda suka kira shuga- mabiyansa suka ce a ɓace sai su zo su ce rabbana ya ubangiji haula'i he su nuna wanda suka bi su mabiyan wannan manyan ne za su nuna mabiyan sai su ce haula'i agawainahum kama gawaina rabbana haula'i alladhina agawainahum kama gawaina
rabbana ya ubangiji mu kaga sun yarda Allah ya mahalicin mu Allah haula'i kaga waɗannan cincirin da talakawan da suke biye da mu su ne muka batar da su tabbata mu muka batar da su kamar yadda daman mu batattu ne mu muka ce su bar qur'ani su bar hadisi zamanin shi ya wuce wani maganar manzo Allah a barta a ci duniya daman daga duniya he Kaduna kasu bata an matsari kuma suka karba suka yarda wannan abin shine muka saki kuɗi aka yi kaza suka zamanto su ne wakilanmu a Afirka su suke cewa kaza su suke karewa mu in suka yi kara mu kuma kai bindiga da soja mu ce he abin da suke so a ba su yancin su ne yancin su ne aga waina sun mun batar da su kamar yadda muke batattu tabbar mu muka bar da su kamar yadda daman ma batattu ne amma ya ubangiji tabarra'ana ilayka a yau hotun da an zo wurinka ban mu ba su ka ce su daina bin mu ha ba wani magana yi mu ne manya ba wani magana yi su ne ƙanana ba wani magana shugabanci mu da su ba wani magana wannan a'a a daina wannan magana girma ce ku daina bin mu ha ku batattu mu batattu ba magana har ma su ce masu sawa'un alaina ajazi ina amsa barna shin da mu da ku diɗe yanzu da ku rika wani daki ko kuna ko ku yi haƙuri ko kada Allah sa ku yi mala na mun mahir mu ba inda zan bi mu tsira kuma ba za ku tsira ba an kama kishin mu kenan akwai akwai walakancin da he wannan mutumin da yace kabihi zaka samu jin daɗi he kai ka cikin matsala akwai bakin ka kamar shi he yake cewa mi ma kanu iyana ya'budu suka ce kai ubangiji mu ba mu suka bauta ma ba magana wai a ce sun bauta mana Allah mu fa ba mu suka bauta ma ba shedan ne suka bauta ma kamar yadda Allah ke cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakulu lahum izza sai rike wani Allah wanda ba Allah ba dan su samu daukaka Allah ce kalla a a ba za a samu sabka ba yarbin wani sayakburuna bi ibadatihim in aka je lahira sai wannan mai bautai ya ki mai wanda yake mishi bautai kowa ya kafirce ma dan uwansu dan uwan shi waya kuruna alaihim didda kuma he kowa ya zama makiyin kowa babba ya zama makiyin mabi mabi yake zama makiyin wannan mabi ya tsine ma na gaban shi na gaban shi tsine ma na baya kamar yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين idan aka tashi mutane a kiyama makafirai da masoyan juna sai su zamanto kowa ya yakin dan uwan shi wa kanu bi ibadatihim wanda aka bauta mai ya zamanto game da ibadar da aka musu kafiri ne sun kafirce kamar yadda annabi ibrahim ya inna mattakattum min dunillahi awsanan muwaddatan bainakum fil hayatid dunya wanda kuke rika wanda ba Allah ba shugabannin turai ne a a gumaka ne waye waye yan soyayya a duniya ce an hada a faransa ai tsayi da an je lahira bai sashi bai sashi kowa tsinanne ne garabatin nan duniya ka rabu da shi fil hayatid dunya sai ke cewa amma idan kiyama ta haka ba za ta faru ba ya Allah ke cewa summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da kiyama sai kun kafirce ma juna kun tsine ma juna haka Allah ke cewa iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'adhaba wa taqadda'at bihim lasbab
wa qala alladhina tabu wa qala alladhina tabu law anna lana karratan fanatabarra منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله كذلك يريهم الله عمالهم حسرات عليهم سيدي وما هم بخارجين من النار أنا ما الله ينونا من رانا قيامة مبيا من يزاسك مبيانسو su ma mabiyan in suka ga manyan sun kauce musu su ma sai su yi burin a dawo da su duniya law annalna karratan ina ma da za a mai da mu duniya karo na biyu fa na tabarra'a minhu mu tsine musu mu kisu kama tabarra'u minna kamar da anan duniya a lahira suka nuna ba ruwanmu da su Allah ce ya kazalika yurihim Allah amala basaratan alayhi kama haka dai Allah ne masa aikin su ya zama tabewa gare su sai Allah ce ayyan mutane wa ma hum bi kharijin minan nar bas ma huta daga wutai da su da uwayen gidan to yanzu duka he kowa yarda cewa wannan lamarin dai ba komi bane shedan ne duk bautan nan da aka yi da lalatan nan shedan ne sai shedan ce kai ni ba na da ba kada shedan lamma qudiya al-amru wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma ana bi musrikikum wa ma wa ma kana li alaykum min sultani min da an da'utu sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا أنفسكم tsayanan ma kawai shedan da ya hudu ba a jahannama ya ce kai na ji cece ku ce ta yi duwan da ya magana ce shedan ne duwan da ya magana shedan ne ce to ku saurara inna allaha wa'ada kuma adal haqq ba waye Allah bai mashi alƙawarin gaskiya ba Allah dai gaskiya ne Allah magana shi gaskiya ce mai gaskiya ne alƙawarin shi gaskiya ne wa wa'atukum ni kuma makaryaci ne alƙawarin na ƙarya ne harka ta ƙarya ce zancen banza ne Allah ya muku alƙawarin gaskiya dan kuna sakarkaru na muku na ƙarya yayi ku ban yi ku ba yace ku bi shi nace kar ku bi shi yace akwai rahama ya maka ji ya maka gani ya maka lahiya ka ji rahama yace akwai wata yake nace maka ka gizo ni ban ma abin da na maka to kan wanda ya zarge ni cewa ni ne na ɓadda shi kai ma ɓatacce ne na kira ba wani ƙarfi kaga ban je da bindiga ba ban je da kota ba ba i- igiya na sa in ɗauro ka ba kawai tsaye ne a kira cewa ina ɓatacce ya zo nan ya kace ga ka to na yi kira ka amsa kace lahinan kenan neman inda za a halaka ke na ce zo ni ni ga ki na halaka zo eh, wa- ina wanda yake sanya halaka manzon Allah san da nake kira manzon Allah na kira ina mai san tsira kai ya gaji karba na ce ni kuma ina mai san hallaka sai ka ce gaka ya shi to daga yau kan ƙarshen bakin kowa kowa ya zargi kanshi sai fit a wuta a yi shuru Allah ta'ala ya samu dace Allah kare mu sai Allah yake ce a ƙarshen ayar
قال ال- وقيل ادخلوا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوتم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون wakila sai a ce musu ud'u shuraka'akum ku kira abukan tarayya da kuka sama Allah fa da'awhum sai su kira su fa lam yastajibu lahum su ko sai shiru suke karba dan ba sun yaba karba wai me ya sanya wa ra'awul azaba dan sun ga azaba ido da ido Allah ce law annahum kanu yahtadun ina ma da a duniya sun shirya yo ina ma ku ta da wani je gaba aya ga ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ranar da za a kira sai a ce musu dan a kunyatar su a ce wai mi kuka amsa ma annabawa annaba sun kira ku eh to mi ku amsa musu yarda ko rishin yarda an san musu yarda ba fa mi zai faru Fahimiyat- فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون fa'amiyata alaihim anba'u sai hujja ta bace musu ba abin da zai iya amsa kowa sai yarda mi ma zai ce wannan a karan farko kenan dan kiyama nau'i nau'i ce amma can gaba sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin ba mi shirka ba sai su yi ƙarya sai Allah ya kun yi kaga ana Allah ya bada wani nau'i na kiyama a wani sashen fa amita alaihim al-anba'u yawma idin fahum la tasalu a wannan ba a ma tambaye su amma kaga a wani ana tambaye su amma a wani sashen na kiyama ba a tambaye su anan kuma ya kamata mu dakata saboda ayoyin da suke gaba dan su zamanto mun hada su da ƴan uwansu saboda a samu daidaitun al'amura subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan Allah ya rufa mana asiri ya gafarta mana kurakuran mu abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka mana maganin sa wanda muke nema na alkhairi Allah ka yi mu sanin shi Allah ka ba mu shi ubangiji Allah ka iya mana abinda ba ma iyawa ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka taimaki shugabannin mu ka ba mu shugabanni na kirki na kwarai masu adalci inda suke da kuskure Allah ka gyara su inda suka yi daidai ubangiji Allah ya karbe su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh